بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد Assalamu alaikum wa rahmatullah, muna yabo da godiya ga Allah maɗaukakin sarki, wanda ya ƙaddara kasancewarmu a daidai wannan lokaci, da muka ayyana domin fara karatu a cikin littafin Riyadu Salihin min kalami Sayyidul Mursalin sallallahu Alaihi wasallam. Littafi ne wallafin al'imamul hafiz Abu Zakariya ya haibi na sharaf. النووي الدمشقي الشافعي يومنا شابير قوة شوال نشكرة تدبود الدري حدود أربعين شدة هجر المعيكي صلى الله عليه وسلم دك مكة ذو مدينة ودا تذو ديدي دشاءك قوة أبريلو نشكرة تدبو بدا عشرين بير ميلادية wannan shine karatunmu na farko a wannan littafi kuma kamar yadda muka yi bayani a cikin muqaddima karatun namu zai mai da hankali ne kaɗai akan ma'anoni da kuma darussa da hadisan suke ƙunshe da su, ba za mu yi dogon sharhi ba, saboda manufarmu na karanta wannan littafin shi ne mu koyi darussa, musamman ma'anoni waɗanda hadisan manzon Allah suka ƙunsa. Mala ce babul ikhlasi wa ihbarin niyyati في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية مالك بابي وانديك مغانا أخان إخلافي da kuma bujiro da niyya a cikin duka ayyuka da maganganu da yanayi waɗanda suke bayyanannu da kuma waɗanda suke ɓoyayyu. Malice ƙala Allah ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa, وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة التي وما أمروا بأ أمرت متاني دكومي با إلا ليعبدوا الله فاتي دنس بوتا با الله كما الله يفدا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون manufar halittata da halittarka da halittar kowa shi ne mu bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala. Mukhlisina lawuddin suna masu tsarkake masa addini, suna tsarkake masa addini daga shirka, ba sa haɗa shi da kowa a gurin bauta, ba sa ɗaukar haƙƙinsa su ba wani daga cikin bayinsa, domin Allah shi ne mahalicin kowa, duk wani abu halittan Allah ne bawan Allah ne. baya halatta a ɗauki haƙƙi na Allah a ba wani. Hunafa'a suna masu karkacewa kowane tsari tare da tabbatuwa akan tsarin tauhidi. Idan aka ce hunafa shine jam'i na hanif, hanif shine abin da ya karkace, abin da ake nufi a nan shine wato sun karkacewa kowane tsari sun tabbata akan tsarin Allah. Wa yuqimus salata kuma su tsayar da sallah. wa yu'tu zakata kuma su ba da zakka wa zalika yin hakan kaɗai ta Allah gurin bauta da yin sallah da ba da zakka dinul qayyima shine addini wanda yake miƙaƙƙe wa qala ta'ala Allah madaukaki yace layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalu taqwa minkum Allah yace layyana lallaha luhumuha wala dima'uha naman wannan dabba da kuka yanka da kuma jininta ba zai je wa Allah ba, walakin yanalu taqawa minkum sai dai taqawa jin tsoron Allah da yake zukatanku shi ne abin da zai amfane ku a gurin Allah. A nan gurin Allah yana magana a kan dabbar layya, idan ka yi layya jinin da ka zubar ba abin da Allah zai da shi, wannan naman nan da aka yanka ba abin da Allah zai da shi, amma Allah yana duba zuciyarka. da abin da ka nufa a ciki, ka yi wannan layya ka zub da jinin saboda me saboda ka girmama Allah subhanahu wa ta'ala ka bi umarninsa ka bi umarnin manzansa sallallahu alaihi wasallama wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah qul ka ce musu ya annabi in tukhfu ma fi sudurikum idan kuka ɓoye abubuwan da ke cikin ƙirazanku, aw tubduhu ko kuka bayyana su ya'lamuhu Allah to Allah yana sanin su za ka sai mutum ya ji tsoron Allah a ciki da waje domin abin da ka ɓoye a ranka na niyya Allah ya sani kamar yadda ka bayyana kamar yadda ya san abin da ka bayyana wannan su ne ayoyin da ya buɗe wannan babi da su sai kuma ya fara kawo hadisai ya ce wa an amirul mu'minin abi hafsin umar bin al-khattab bin nufail bin abdul uzza bin riyah bin abdullahi bin khurb بن رذاح بن عدي بن كعب بن لعي بن غالد القرشي العدوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه متفق على صحته رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجزبة الجؤفي البخاري وأبو الحسين مسلم مسلم بن الحجاج بن مسلم القشري والنيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة ما ليش وأن أمير المؤمنين أنكر بودك سرك مؤمني أبي حفص وأن أكي مسأل كنيا أبو حفص سرك مؤمني وأن شين لك بينا سيدنا عمر رضي الله عنه شين متن فرقو دا أكفاري وأن لك بي أتكين الأمة مسلمي تند سيدنا أبو بكر شين يقباشي شي an yi masa lakabi da khalifatu rasulillah bayan bayan rasulun sayyidina abubakar da sayyidina umar ya karɓi ragama sai ake masa lakabi da amirul mu'minin wato jagora sarki na muminai abu hafs an yi masa alkunya da abu hafs wanda wasu suna kuskuren fassara su ce abu hafs bi ma'ana baban hafsa wato saboda yana da ya mai suna hafsa tamkar wannan alkunya ana nufin wato wato ana jingina shi zuwa ga Esther ne abin ba haka yake ba akwai bambanci ma a gurin rubutu ita sunanta Hafsatu nan gurin kuma an ce Hafsu akwai bambanci shi Hafsu kamar da malamai suka faɗa suna ne daga cikin sunayen zaki zaki yana da sunaye da yawa a cikin harshen larabci masana adabi sun ce sunan zaki a yaren larabci ya kai wajen guda ɗari biyar idan ka samu wanda ya ƙoshi da adabi zai ta kawo maka su akwai asad akwai lais akwai dirgham akwai gadamfur akwai usama akwai hamza akwai haibar akwai hafs da dai sauran sunaye duk sunan zaki ne an yi masa wani alkunya saboda kasancewarsa jarumi mutum ne mai tsananin jarumta tun a lokacin jahiliya har zuwa lokacin musulunci Umar bin al-Khattabi shine Umar dan Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurt bin Razah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib al-Qurashi al-Adawi wannan alkunyarsa ne da sunayen kakanninsa ya kawo radiyallahu anhu kale yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu naji manzon tsira amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa innamal a'malu binniyati kaɗai aiki yana zama abin la'akari, aiki yana zama aiki ne sai da niyya, aiki baya zama aiki idan babu niyya, wa inna ma li kulli ma nawa, kuma kowane mutum yana da abin da ya niyya a kansa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, wanda hijirarsa ta kasance zuwa ga Allah da annabi. فهجرته إلى الله ورسوله to ladan hijirarsa yana zuwa ga Allah kuma zai samu ladan hijira saboda umarni da ya bi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa man kanat hijratuhu lidunya wanda hijirarsa ta kasance saboda neman duniya yusibuha to zai same ta aw imra'atin yankihuha ko kuma saboda wata mace da yake so ya aura fa hijratuhu ila ma hajar ilaihi ko ma dai menene hijirarsa tana gurin abin da ya hijira saboda shi wannan hadisi yana daga cikin hadisai da aka yi ittifaki akan ingancinsu kuma hadisi ne wanda yake shamil yana shiga babuka da yawa game da al'imamin shafi yake cewa wannan hadisin yana shiga babuka na fiƙi guda saba'in da yawa daga cikin malamai sun irga wannan hadisi daga cikin hadisai waɗanda suka ƙunshi darussa na musulunci gaba ɗaya idan muka kalli ma'anar hadisin abin da ake nufi shine ana magana ne akan hijira mutane sun yi hijira daga makka zuwa madina aikinsu iri ɗaya ne la'alla ma wahala iri ɗaya suka sha wani ya taho a ƙafa wani akan raƙumi wani an biyo shi ya samu ya kubce ya taho haka dai aka zo to amma a gurin Allah suna da bambanci duk da cewa aiki iri ɗaya suka yi a gurin Allah suna da bambanci me ya bambanta su shine niyya abinda suka kudura a ransu a lokacin da suke wannan hijira mutumin da ya taho daga makka zuwa madina ilallahi wa rasulihi ya taho zuwa ga Allah da annabi bi ma'ana ya taho yana mai bin umarnin Allah subhanahu wata'ala da kuma biyayya da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi wannan ladin hijiransa yana gurin Allah sakamakon ikhlasi da yayi gurin niyya wa ila rasulihi haka zalika zai samu lada sakamakon biyayya da ɗa'a da koyi da manzon Allah gurin aikata hijiran. Wannan kuma yi hijira saboda duniya, saboda ya ji labarin a garin Madina ana samun duniya. Mutanen garin Madina suna da karamci, idan mutum ya zo daga Makka muhajiri bai da komai, wani yana raba gidansa ya bashi rabi, ya ɗauki jarinsa ya raba ya bashi rabi. Shi sa malamai suka ce a tarihin duniya ba taɓa yin mutane masu karamci. waɗanda suka yi wa ‘yan uwansu da ba su san su ba, karamci da karramawa da mutuntawa sama da mutanen garin Madina, domin da aka yi hijira daga Makka aka zo Madina, akwai wanda ma matansa biyu zai ce wa ɗan uwansa da ya zo hijira, ka zaɓi wadda kake so a cikinsu in saka in ta gama idda sai ka aura. Wani zai raba dukiyarsa ta kasuwa ya ba ɗan uwansa rabi, wani zai raba gidan da yake rayuwa ya ba ɗan uwansa rabi, haka suka riƙa yi. to mutumin da ya zo madina saboda ya ji an ce akwai hadaya ana samun falala ana samun kuɗi da duniya to wannan hijirarsa tana a gurin duniya yusibu ha zai same ta kuma ko ya samu ko bai samu ba a gurin Allah dai bai da komai au imra'atin yankiha ko kuma saboda wata mace da yake so ya aura malamai sun ka kissan muhajir ummu qais akwai wata mata ana kiranta ummu qais a garin maka sai ta yi hijira daga maka zuwa madina to akwai wani yana matuƙar santa ta ce ba za ta aure shi ba sai dai idan zai hijira daga maka zuwa madina to sai ya haɗa kayansa ya taho madina saboda ya aure ta wasu malamin sun ce saboda wannan manzon Allah ce au imra'atin kiwaha amma ibn rajab a cikin jami'ul ulum yake cewa wannan kisan kamar ba ta tabbata ba ala ayi halin shi sa manzon Allah a ƙarshen hadisin ya game ya ce fa hijratuhu ila ma hajira ilaihi ko ma dai dan me kai aiki kai hijira to hijirarka tana zuwa ga abin da kai hijiran zuwa gare shi idan kai hijiran ne saboda wani dalili ko ma wani irin dalili ne to can zaka je ka samu ladan hijiranka wanda zai samu lada a gurin Allah shine wanda ya yi hijira saboda Allah da haka wannan hadisin yana koyar da cewa niyya ita ce Allah yake dubawa an yi aiki iri ɗaya amma kuma lada ya bambanta sakamakon bambancin niyya. Malai ce wannan hadisin muttafaqun ala sihhatihi an yi ittifaki akan ingancinsa. Rawahu Imam al-Muhaddisin jagorori guda biyu na hadisi su suka rawaito wannan hadisin. Wane ne da wane ne? Na farkon su shine Abu Abdullahi Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin al-Mughira bin Barjizba al-Ju'fi al-Bukhari shine wanda muka fi sani da Imam al-Bukhari. Na biyun su kuma shine وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري شيني إمام مسلم وند مكسني إشي في صحيحيه ما سنرويت وانا حديث أشكين ينغنتنتل تتفنسو سي البخاري دا سي مسلم اللذين هما ودن دا وانا تتفن قدابيو أصح الكتب سوني ما فيها إنغنش للتتفي المصنفة ودن أكبغا bayan littafin Allah subhanahu wa ta'ala babu littafin da ya kai su inganci. sa'annan galibin malamai suna ƙaddamar da sahihul bukhari akan sahih muslim kame da al'iraqi yake fada a cikin alfiyarsa awwalu man sannafa fi sahihi muhammadin wa khussa bit tarjihi wa muslimun ba'd wa ba'd al-gharib ma abi aliyin faddalu za launafa har zuwa ƙarshen baitoci wanda ya akan wannan malai cewa an ummil mu'minina ummi abdullahi aisha radiyallahu anha qalat قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم متفق عليه وهذا لفظ البخاري وهذا لفظ البخاري مالك أن أم المؤمنين أنكر بودك أور مؤمني أم أم عبد الله عائشة رضي الله عنها إتتشي أم عبد الله عائشة ما ترمن ذن الله رضي الله عنها الله كارا متهدى أنشي متى أم المؤمنين سبب wannan shine lakabin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wannan lakabin Allah ta'ala shine ya sa musu ya ce wa azwajuhu ummahatukum su matan manzon Allah iyaye ne gare ku da haka duk mutumin da ya imani da Allah da alkur'ani to yana ji a ransa cewa matan manzon Allah iyaye ne a gurinsa duka matan manzon Allah da su Hafsa su Maimuna su Zainab da ɗaya Zainab ɗin da Hindatu da sauransu Juwairiyatu dukansu ane musu lakabi da ummahatul mu'minin iyayen mu'minai mata ummi abdullah ita ce umma abdullah wannan ma wato alkunya ne ake mata da umma abdullah duk da cewa nana aisha ba ta taɓa haihuwa ba ba ta da ɗa mai suna abdullahi amma ana mata alkunya da umma abdullah to wannan ya tabbata a ɗabi'un larabawa ana mutum alkunya da suna ko da ba na ɗansa ba ai kamar hadisin da makaranta a baya ana wa umar lakabi da alkunya da abu hafs duk da cewa bai da ɗaya mai wannan suna da haka malamai suka ce ya inganta ko da baka da aure ko da baka da ɗa ko da baki da ɗa za ki iya samun wani suna ko ka samu wani suna da ya burge ka a dinga yi maka alkunya da shi kamar da ake wa aisha alkunya da da da ummu abdullah la'alla wannan abdullahi din shine abdullahi bin zubair dan yayatta akwai yayatta tana da mai suna abdullah sahabi ne kuma shahararre to la'alla an mata laƙabi da wannan Allah shi ne mafi sani qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon tsira amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce yaghzu jayshunul ka'abata akwai wata runduna ta mayaka da za su fito domin yakar ka'aba sun fito da nufin su je su rushe ka'aba su yaƙe ta fa idza kanu bi baida'a har suna cikin tafiya sai sun zo baida shine fili fital a ban ƙasa sun zo ƙaton fili min al'arud na ƙasa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim sai a nutsar da na farkon su har zuwa na ƙarshen su bi ma'ana Allah ta'ala sai ya aiko musu da azaba a nutsar da su a ƙasa al khasafu shine nutsarwa a ƙasa kamar da Allah ya faɗa game da ƙaruna wa khasabna wa khasabna bidarihi muka muka nutsar da shi muka nutsar da da shi da gidansa a ban ƙasa a cikin ƙasa manzo Allah ya ba ta labarin cewa Allah ta'ala zai musu wannan azaba qalat sai take ce manzon Allah ya rasulullah ya annaban Allah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim yaya Allah zai nutsar da na farkon su har zuwa na ƙarshen su wa fihim aswaquhum wanda a cikin su akwai ƴan kasuwansu wa man laysa minhum da kuma wanda ba sa daga cikin masu irin wannan manufa wato yadda ake tafiya musamman a da shine in a da an za a hada ayari na tafiya saboda tsaro mutane da yawa ne ake haduwa a tafiya wani aikin hajji za shi wani kasuwa za shi wani wata bukatar zai je wani ziyara zai je amma ka za a haɗa karfi da karfe saboda dabbobin daji ko barayi ko makamantansu a haka ake tafiya to Allah ta'ala zai sauka musu da azaba gaba ɗayansu ƙala sai manzon Allah ce yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim za a nutsar da su gaba ɗayansu daga na farko har zuwa na ƙarshe sun mayu ba a sona ala niyyatihim sannan kuma ranar tashin alkiyama a tashi kowa akan niyyarsa bi ma'ana a kowa niyyarsa ce za ta cece shi amma dai azaba ta riga ta faru me yasa azaba ta faru saboda jamhurin matafiyan suna da mummunan niyya ta zuwa rushe Ka'aba shi kuma Allah ta'ala sai ya saukar da azaba a kansu haka wanda ta shafa baya daga cikin su to a ran tashin kiyama Allah ta'ala zai ware shi ba zai masa azaba ba daga cikin darussa da wannan hadisin yake koyarwa shine kada mutum ya dinga zama a cikin mutanen banza kada mutum ya dinga haɗa tafiya da mutanen banza domin idan Allah ya tashi saukar da azaba zai saukar da hashi sai ta shafa in ya so la'alla a ran tashin kiyama niyyarsa ta cece shi sai hadisi na uku ana aisha radiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyatun wa idza istanfirtum fanfiru muttafaqun alaihi malai cewa ana aisha radiyallahu anha an karbo daga aisha Allah ya ƙara mata yadda, ƙalat ta ce, ƙalan nabiyyu sallallahu Alaihi wasallama, manzan tsira amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce, La hijira ta ba'adal fatahi, babu hijira bayan fatahu Makka. Maka a farkon Musulunci tana ƙarƙashin kafirai. To, a lokacin da aka yi fatahu Makka a shekara ta takwas bayan hijira, a lokacin sai aka soke hukuncin yin hijira daga Makka zuwa garin Musulunci. tunda ita ma garin makan ta zama musulunci a wannan lokacin wanda kafin nan an yi umarni akan cewa kowane musulmi da yake so ya addinin sa ya fito daga garin maka ya je madina ya addini to amma bayan an yi fatahu maka ita ma ta zama garin musulunci to babu bukatun kuma yin hijira daga maka zuwa wani waje walakin jihadin wa niyyatin sai dai jihadi za a ci gaba da yi wa niyyatin da kuma kyakkyawan niyya kyautata niyya wai da samfirtum a duk lokacin da aka nemi ku fito jihadi samfiru to kawai ku fito imamun nawawi yake cewa ma'anahu abinda ake nufi la hijrata min makkata babu hijira daga maka li'annaha sarat dar islamin domin ta riga ta zama gari na musulunci daga cikin abin da wannan hadisi yake koyarwa shine hukuncin hijira hijira tana zama wajibi a kan kowa matuƙar yana zaune a inda baya iya bauta wa Allah kamar yadda ya umarce shi idan mutum yana zaune a waje wanda ba ya iya bauta Allah subhanahu ta'ala to nan gurin akwai wajibci ya tashi ya koma zuwa ga inda zuwa ga inda zai bauta wa Allah subhanahu ta'ala domin ƙasar Allah ta'ala tana da yalwa kuma shine abin da Allah ta'ala ya umarce ka ka bauta masa inna ardi wasi'a ƙasata tana da fadi a cikin suratun sa'i Allah ta'ala yana magana da cewa innal ladina tawaffahumul mala'ikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira Allah ce waɗanda mala'iku za su riske su wato lokacin ɗaukar ransu suna masu zalunta kawunansu ƙalo fi ma kumtin sai mala'ikun suka ce ya aka yi kuka kasance a haka me yasa kuka zauna a wannan ƙasa wadda ba ku bauta wa Allah a cikinta ba ƙalo sai su ce kunna masu da afi na fil ard ai mun kasance masu rauni a ban ƙasa muna da rauni shi yasa sai su ce musu ƙalo su ce musu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha shin ƙasa Allah ba ta kasance mai faɗi ba domin ku yi hijira a cikinta? ta wato in dai mutum yana zaune a inda ba iya addini akwai wajibi mutum ya bar gurin ya koma inda zai iya addininsa wannan wajibi ne duk da cewa la hijrata ba'da al-fatahi babu hijira bayan fatahun maka ba yana nufin cewa an soke hukuncin hijira ba hukuncin hijira yana nan har zuwa tashin alkiyama kamar yadda wani hadisin ya nuna cewa hijira hukuncinta ba zai shafe ba har sai an rufe kofar tuba bi ma'ana har sai ana gab da tashin alkiyama مالجي وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض ya ce wa an abi abdullahi an karɓo daga abu abdullah jabir bin abdullah al'ansari shine jabir bin abdullahi bin haram al'ansari jabir da shi da mahaifinsa dukansu sahabbai ne mahaifinsa shine abdullahi bin haram al'ansari wanda ya shahada a ranar uhudu ranar yakin uhudu ƙala yake cewa kunna ma'an nabihi sallallahu alaihi wasallam fi gazatin mun kasance tare da manzon tsira amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi a wani yaƙi. Faƙala sai manzon Allah ya ce, Inna bil madinati la rijalan, lalle a garin Madina akwai wasu mazaje. Masirutun masiran ba za ku yi wata tafiya ba, babu wata tafiya da za ku yi, wala qata'atun wadiyan babu wani kwari. da za ku yanke, idan aka ce wadi shi ne kwari da yake tsakanin duwatsu a cikin jeji, babu wani wadi da za ku yanke da tafiya, illa kanu ma'akun face sai sun kasance tare da ku, habasa humul maradu, rashin lafiya shi ne abin da ya tsare su a gida ba su fito ba. Bi ma'ana illa kanu ma'akun face sai sun kasance tare da ku, ma'ana sai sun yi musharaka da ku a cikin lada. me yasa saboda suna da kyakkyawan niyyar fitowa jihadi abin da ya hana su shine rashin lafiya to sai Allah cikin lutufinsa da falalansa sai ya ba su wannan ladan abin da suka nufa wanda uzuri ya sa ba su samu sun aikata ba wa fi riwayatin a wata ruwayan illa sharakukum fil ajr face sai sun yi musharaka da ku sai sun haɗu da ku a cikin ladan ya ce wa rawawul bukhariyu wannan hadisin rawawu muslimin muslim ne rawaito shi ya ce wa rawawul bukhariyu buhari shi ma ya rawaito wannan hadisin ana anasin daga anas bin abdullah anas bin malik anas bin malik al'ansari za mu zo bayani a kansa ƙala ya ce raja'ana min gazuwata tabuka mun dawo daga yaƙin tabuka ma'an nabihi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon tsira amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi faƙala sai annabi ya ce inna aqwaman lalle wasu mutane khalafana bil madinati wa khalfana fil madinati suna bayan mu a garin madina ma salakana shi'iban babu wani lungu da zamu shiga idan aka ce shi'ib shine lungu da yake tsakanin manyan tsaunuka guda biyu wala wadiyan babu wani kwari da za mu shiga, illa wa hum ma'ahum face suna tare da mu a cikin lada. Habasa humul uzur, uzuri shi ne abin da ya tsare su ba ta samu sun fito ba. Wata wannan hadisin yana koyar da cewa idan kana da kyakkyawan niyya aikata alkhairi, sai wani uzuri ya hana ka baka aikata ba, to za a baka ladar wannan aikin da ka aikata. akwai hadisi da yake tabbatar da haka wanda imamu ahmad ya rawaito cewa duk mutumin da ya kasance yana yana yana aikata wani aiki sananne ya ayyana wa kansa wani abu yana aikatawa la'alla kana sallan dare ko kuma kana karatun qur'ani wani adadi ko wani aikin alkhairi sai uzuri ya zo ya gifta maka na halin tafiya ko rashin lafiya ko wani uzuri mai nauyi yasa ba baka aikata ba to Allah subhanahu wata'ala zai rubuta maka ladan wanda ya aikata da ka kyautata niyya tana da matuƙar muhimmanci a rayuwa yace wa an abi yazida ma'ad bin yazida bin al-akhnasi wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyuna qala kana abi yazidu akhraj dananira yatasaddaqu biha فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معد رواه البخاري وأن حديث يتي عن أبي يزيد عن كربودك أبي يزيد معد شيني معد بن, بن يزيد بن الأخنس آه يتي هو شي ونن صحابي wato shi ma'an da mahaifinsa shine Yazid da kakansa al ya ce sahabiyuna dukansu sahabbai ne wato sun tara falala su kaɗai sun girke falala a cikin gidansu a ce da kai da babanka da kakanka duka kuna cikin sabon manzon Allah wannan falala ce mai girma yana ga a tarihin musulunci waɗanda suka fi waɗannan falala shine gidan sayyidina abubakar domin shi abubakar da mahaifinsa abu kuhafa da shi karan kansa da ‘ya'yansa har da wasu daga cikin jikokinsa sahabbai ne kamar abdullahi bin zubair wato generation guda hudu a cikin gidan sayyidina abubakar duka sahabbai ne radiyallahu anhum ajma'in ƙara yace kana abi yazid mahaifina yazid akhraja da nanira ya tasaddaqu biha ya fitar da wasu ‘yan dinarori wasu ‘yan tsabbai na kuɗi domin ya sadaka da su fa wada'aha inda rajulin fil masajid sai ya ajje kuɗin nan a kusa da wani mutum a cikin masallaci wato mutane suna sadaka da irin wannan salo mutum yana zaune a masallaci kawai sai a je a ajiye mai kuɗi a gefensa ba tare da ya kula ba fa ji'tu ni kuma sai na je in ji ɗansa Yazidu fa akhastuha sai na ɗauki wannan kuɗin nan fa ataituhu biha sai na je masa da wannan kuɗin nan yace ai ga wani kuɗi da na samu a masallaci faƙala sai ce fa wallahi ma iyaka aradtu na nutse da Allah ba kai ne nufa in bawa ba fa khasamtuhu ila rasulillah shi dan nasa ma'ad yace sai na kai sai na kai magana gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faƙala sai manzon Allah yace laka ma nawaita ya yazid ya yazidu abinda kai ne niyya kana da shi kai niyyar sadaka kuma ka fitar da ita to kana da wannan lada walaka ma akhadta ya ma'an kai kuma ma'an abin da ka ɗauka shi ma naka ne manzo Allah ya raba gardama abin da hadisin yake koyarwa shine niyya tunda shi mahaifinsa Yazid ya riga ya yi niyyar cewa sadaka zai yi kuma ya fitar da kuɗin to Allah subhanahu wata'ala zai amsa masa koda ba inda nan ne ya so kuɗin su zauna nan suka je ba Allah ta'ala ya samu dace za mu dakatar da karatu a nan gurin abin da muka biya daidai Allah ya amsa ya ba mu lada kurakuran da muka Allah ya gafarta mana وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله